أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا حمة الشيخ در لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da salati da taslimi ga shugaba jagaba sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna gode wa Allah subhanahu wa muna kowa sallama irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama don zama don ci gaba da karatun da muke gudanarwa a wannan bigiri mai albarka masallacin Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗi cewa habu biladu ila Allah masajiduha wa abgadu biladi ila Allah aswaquha mafi soyuwan wuri a wurin Allah ginanne shi ne ɗakin Allah subhanahu ta'ala a doron ƙasa a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan gari mai albarka Allah ya taka kowa da alkhairi muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu wannan dama da iko don ci gaba da wannan karatu a cikin littafin Muktasar al-Aqdari wanda yake koyar da mu ibada musamman ma abin da ya shafi sallah da matsaloli wanda suke kunshe da sallah din Allah ya ba mu iko alfarma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba satin da ya gabata mun kwana ne ko in ce mun tsaya ne a ƙarshen fasalin da yake magana akan makaruhatu sala abubuwan da suke makaruhi a cikin sallah a sai lokaci ya ƙure mana duk da dai akwai ko a lokacin akwai muna da wasu mintuna sha biyar to amma ganin idan muka ce za mu ci gaba to fasalin ba zai ƙare ba mun fi so mu dinga kwana a ƙarshen fasali to sai muka tsaya nan wanda yau insha Allah za mu tashi akan wani fasli ne na daban a yau insha Allah muna alhamis ishirin muna alhamis sha bakwai ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a watan safar watan da aka haifi maulanmu a Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ya daidai da 22 ga watan August a miladiya annabi Isa alayhi salam ga watan August watan takwas kenan miladiya annabi Isa alayhi salam 2024 yau alhamis insha Allah za mu ci gaba da karatukan mu da muka saba gudanarwa a insha Allah faslin da za mu tashi a yau shine faslin wanda yake mana magana akan للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون فإذا أعطيت إلى الصلاة ففرق قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي بوجهه wannan fasle ya ƙunshi yadda sirrin da ke cikin sallah me sirrin kushu'i fasli ne zai mana magana akan me sirrin sallah kushu'i watan kushu'i a sallah natsuwa da kuduri ga Allah subhanahu ta'ala ka dinga halarto Allah subhanahu ta'ala a cikin ainihin sallaka da cikin ibadarka al-kushu mala yace lis salati nurin azimun tushriqu bihi qulubul musallina a ita sallah tana da wani haske al'azim mai girma, wanda wannan haske su shiruku bihe ƙolobin musallin, wanda yake hasken nan yake keta zukatan masu sallah yake haskaka zukatansu. Amma ka sani, Mala ya ce, wala ya luhu, amma ka sani wannan hasken da yake ratsa zukatan bayan Allah masu sallah, ba kowa ne yake samu wannan hasken ba, illal kashi'un sai masu tsoron Allah a cikin sallan ko ka ce sai masu khushu'i a cikin sallah ma'ana wa'inda suke halarto wanda suke wa bautan a cikin sallawa kenan Allah subhanahu ta'ala wanda suke za mu dai akwai bayani a ƙarshe na cewa menene kashi'un din za mu yi bayani a gaba me ake nufi da alkashi'una masu ainihin a kushuri a cikin sallah mala yace faiza taita ila salati mala yace zan baka shawara ya kai musulmi mumini baligi mai hankali idan za ka yi sallah idan za ka shiga sallah ila salati fafarik albaka min duniya ina mai baka shawara ka karkadar da duk abin da ya shafi duniya wa ma fiha da abin da ke cikin duniya min kalbaka daga cikin zuciyarka duk abin da ka san duniya ne da abin da ke cikin duniya kai watsi da shi a lokacin da ka ce Allahu akbar a lokacin kai watsi da duniya da abin da take cikin duniya washtagil sai ka shagaltu bi muraqabati maulaka da ganawa da mahalicinka shine Allah subhanahu ta'ala allazi tusalli bi wajhihi wanda kake yin sallah don zatin sa wanda ke kake yin sallan don shi wa kenan Allah nan abin da ake nufi duk lokacin da bawa zai sallah to ana so da zaran yace Allahu akbar duk wani tunanin duniya da duk abin da yake cikin duniya ya watsi da shi ya fuskanci wa ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala ya ta halartowa halarto Allah subhanahu ta'ala ya halarto shugaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya dinga tadabburi a cikin ayoyin Allah subhanahu ta'ala da yake karantawa a cikin wannan sallah duk da zamu yi karin bayani a gaba insha Allah mala yace wa taqit ka kudirta a cikin sallah ka anna salata cewa ita sallah ba komai bane a cikin ta illal kushu sai kushu'i kasantar da kai ga Allah da kuma halarto zatin Allah subhanahu ta'ala wata dawi'i da kaskantar da kai lillahi azza wa jalla ga Allah mabuwayi da daukaka fil qiyami a cikin tsayuwarka wa ruku'i da ruku'inka wa sujudi da sujjararka wa ijlalun dan girmamawa wa ta'zimun da kambamawa da girmamawa ga Allah subhanahu ta'ala ta hanya bit takbir ta hanyar kabbar bari wa tasbihi da yin tasbihi wa zikiri da ambato ga Allah subhanahu wa ta'ala nan abinda malam yake nufi shine ka sani ita sallah babban makasudin abin da ake nema a sallah shine kushu'i idan ba kushu'i babu sallah an bayyanta babu sallah ba babu ladan akwai ladan sallah amma ba za mu da yi bayani a gaba lada na sallah yana yana yana bambanta daidai gwargwadon yanayin kushu'in da mutum ya yi a sallah. Fahafiz ala salatika, da haka ya kai baligi ina mai baka shawara ka kiyaye cikin sallolinka, ka kiyaye sallarka domin fa'inna domin ita wannan sallar da kake gani a azamul ibadat ita ce mafi girma daga cikin dukkanin ibadun da kake yi. Allah su manzala yana faɗin mana cewa inna sala'a a salati imadaddin ita sallah ita ce ginshikin addini ma kama ha faqara qama din wa man adama ha faqara adama din wanda ya tsaida ita hakika tsaye da addini wanda kuma ya tozarta ta hakika ya tozarta addini a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗi mala yace ka sani a inna salata ita sallah sababun li ishrakil anwaril ma'arifi sababi ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake haskaka zukatan bayi da ma'arifa da sanin Allah subhanahu ta'ala, wa shirahil qulub da Allah yake yaye kirajunan bayan Allah wal mukashafa da su samu sirri na mukashafa ga Allah subhanahu ta'ala, wal haƙaƙi da sanin haƙiƙoƙi na ainihin sirrukan Allah subhanahu ta'ala, bayan Allah a rufai masana Allah waliyai a cikin sallah suke samun wa'innan abubuwa. sai da sallah tana da wannan haske wanda kuma ka sani hasken kamar yadda malai ya faɗi la yanaluhu illa al-khashi'un ba kowa yake samun wannan hasken ba sai khashi'una masu ainihin kushuɗi a cikin sallar su banda masu rafkana banda masu tunane-tunanen duniya a cikin sallar su a sabida haka ne ma aka samu hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ma'aiki yake cewa idza qama al-abdu ila sala idan bawa ya miƙe don yin sallah al-maktuba ta farilla muqbilan ala Allah yana fuskanta Allah subhanahu ta'ala ne bi qalbihi da zuciyarsa ana ji ya fuskanci Allah da me zuciyarsa dama ba an ce mutum a cikin sharadi na sallah akwai akwai me akwai kallon alƙibla ko to ba fa kallon alƙibla kawai da jiki da ido da kai ba zuciyarka ma ta kalli alƙibla zuciyarka ita ma ta kalli alƙibla, bai kalbi, wa samihi da jinka, jinka gaba ɗaya zama baka jin komai sai dai abin da kake karanta wani ayoyin Allah shi kaɗai kake iya ji a lokacin. Wa basara ganin ka zama baka ganin komai sai wanda kake wa sallar don shi waye shi. Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai kake kallo. Ana ji? Ba bi ainul basira kenan. in sarafa an salatihi wanda ya yi sallah irin wannan sallar a lokacin da ya yi sallar ya fuskanci Allah subhanahu ta'ala ya fuskanci alƙibla da zuciyarsa bayan jiki ya fuskanci alƙibla zuciyar ma ta fuskanta ya zama baya ji sai abin da yake yi a sallan kadai yake ji baya gani sai abin da yake yi a sallan ma'ana ya yana jinsa ya koma jin a yana huduri da halara Allah subhanahu ta'ala ganin sama yana huduri da halara Allah subhanahu ta'ala to idan bawa ya haka in sarafa an salatihi zai kare sallarsa ne wa qad kharaja min zunubihi sai tashi daga sallar ko ya fita daga dukkanin zunubansa zai dawo ka yawmu waladatu ummuhu kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi dukkan zunubansa Allah zai gafarta mishi amma ka sani wannan sallar ba kowa yake iya yin ta ba. Sallar da idan ka idan ka ce Allahu Akbar, da wani na gefe zai yi magana, ba za fa ka ji shi ba, ba ka ji ma me yace ba, sai da kana wannan sallah. Shi ne ba ka ji kenan, ka mai da hankalinka gaba ɗaya zuwa ga sallar. Ba ka gani, da wani zai wuce ko kuwa sallar kake sai ka sa sutura, da ayarin dawakai kamar guda talatin za su sukuwa su wuce a gabanka ba kama gansu ba gaba da da makaɗa za su zo su wuce da gangi gagan gagan baka ji su ba kaf irin sallah ake magana to in kai irin wannan sallar kana sallamewa manzo Allah ya ce Allah subhanahu ta'ala zai yafe ma zunubanka gaba ɗaya a lokacin zaka zama kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka haka gaba zunubi ko ɗaya ko to amma ba ba ba roman ba hanyar samun roman an fahimta Allah ya sanya mu cikin wanda za su dace da irin wannan sallah eh a yanzu dai to Allah ya sa mu dace albarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barin mu wannan yanayin da ake ciko eh Allah ya sa mu dace manzo Allah ya ce innal abda lalle shi bawa la yusalli salatan yakan yi la yusalli salatan yakan yi sallah la yahtabu lahu sudusaha amma ba sallan nan ba za a rubuta mai ladan ɗaya bisa shidan asalin sallar mana inda sallar za a ba da lada ɗari to shi ba bare samu ɗaya cikin shidan ladan ba da za a raba ɗarin so shida ko ɗaya ba zai samu ba wala ushirha kai ba ma shidan ba da za a ƙara rabawa zuwa kaso goma ba zai samu ɗaya cikin goma ba cikin asalin ladan da ake samun sallah. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi ma qala minha kadai abin da za a rubuta wa bawa sallah gwargwadon inda lokacin da gwargwadon huduri na kushu inda ya ga Allah. Idan minti goma kawai kai na natsuwa cik sauran duk ka yi shi tunanin duniya to nan na tunanin za yi watsi da shi iya wannan musakon ɗayan da ka yi na tunanin zatin Allah da halarto iya shi kaɗai za a baka ladin shi ka gan aka raba asalin yin sallar gaba ɗaya kila ko kaso ɗaya baka samu ba goma an gane shi sa za ka iya yin za ku iya sallah tare a jam'i ana iya yin sallah ka ga mamu ya fi liman lada me yasa ƙila liman ya yi tunane-tunane na duniya, sha'anin duniya, kamar yadda Mala ya ce kai watsi da duniya da duk abin da ke cikinta. to kaga shi liman na iya ƙile samu kaso biyu ɗaya a cikin goma shi kuma mu in ya tsarkake zuciya ya yi huduri yana iya samun kaso biyu cikin uku shi ko liman a goma ne ya samu biyu yaya wa ya fi lada eh mamu me yasa ya fi lada kushuyin ake kallo Allah kushuyin yake kallo an fahimta ibadar da Allah yake kallo zuciyar aina la la yanzuru ila ila me ila ila suwarukum baya duban jikinku ko kalanku ko launi innama yanzuru ila qulubikum zuciyar wa amalukum da aikin to in zuciyar gaba ɗaya ba ta auren Allah ga kare ka tsaya kyam jikinka a sallah hannuwanka a sallah idanka komai a sallah amma zuciyarka ba ta tafi Legas ko zuciyarka tana Kano ko zuciyarka tana gona ko zuciyarka tana gida a wannan ba kai kushuyi ba ba kwata kwata ga ka tsaye amma baka mika Allah kanka ba an fahimta na'am man salla raka'ataini ga wani roman shi ma Allah ya samu ci wannan roman man salla raka'ataini duk wanda ya salla raka'a biyu wa lam yuhaddith nafsahu bi shay'in har ya gama bai raya komai a zuciyar shi ba wanda yake bai raya komai na duniya da abin da duniya take ciki ba an fahimta mina duniya daga cikin duniya gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk abin da yayi na daga zunubi da ya aikata a baya Allah ya gafarta mishi an gane me yake nufi anan duk wanda ya salla raka'a biyu tal raka'a biyu kawai a cikin sallan nan tun da ya ce Allahu akbar har zuwa lokacin da ya ce assalamu alaikum bai tunanin duniya ba da abin da yake cikin duniya Allah ya gafarta mai zunubansa gaba ɗaya ga romo amma shan roman shine aiki an fahimci karatun bai tunanin komai ba akwai asari ban san ban ban iya taƙiƙin ingancinsa ba cewa an ce sai na Rasulallah ya taɓa tambaya daga cikin ba'adin sahabbai waye zai yi sallah raka'a biyu bai tunanin komai na duniya ba sai na Ali ya ce shi ne ya tashi ya yi sallah tun daga lokaci da ya ce Allahu Akbar ya kabar harama har ya yi karatu har ya gama ya yi fatiya ya yi sura ya yi ruku'u ya yi sujada ya gama raka ɗaya cir bai tuna komai na duniya ba kai dole a jinjina sai na Ali. Ya zo raka ta biyu, aka yi fatiya, aka yi sura kaf, ya zo har zaman tahiya, ya yana cikin yin tahiyan nan sai ya raya a zuciya, in na gama ina ma da manzan Allah zai bani bargonsa, ka ji tunanin da yake nan. Sannan ya sallama, manzan Allah ya ce, to, ka yi ƙoƙari. amma ka tuna duniya ƙarshen me lokacin da za ka yi a tahiya na wannan tunanin duniyar da ka yi. An fahimta? Wai ka ji ba sai na Ali kenan. To mu fa yanzu, na manta ko imamu shafi'i ne, na dai manta a cikin imaman nan akwai wanda wani ya taɓa zuwa ya same shi, ya ce ya imamu a taimaka min da wata addu'a wacce zan yi Allah ya sa in ga dukiyata, dukiyata ta ɓata, ka san irin ajiyar da yadda ake in mutum yana da kuɗi sai dai ya randa ya sa a ciki ko sai ya haƙa rami ya ɓoye, babu banki ko ba ma'ajiya irin na zamani irin na yanzu. To ya, ya binne kuɗin shi sai kuma Allah ya sanya mai ɗimuwa ya rasa ina ya binne, ka sa hakan binne a gonar bayan gida ko? wani kuma a cikin gida to shi a irin gonan nan ne ta bayan gida ya rasa ina ne ko ya ga zan ba zai iya burki ɗaya ko ina bai haƙi ko ya rasa ina ne a daidai ina ne ya manta to a lokacin sai ya ce to zan baka yadda za ka yi shi ne da daddare ka tashi da daddare ka yi alola idan ka yi alola ka yi sallah raka a biyu ka yi sallah raka a biyu insha Allah Allah zai bayyana ma inda ainihin kabin ne wannan abu amma sallan kai matuƙa kai kokari kakkai tunanin duk wani abin da yake na cikin sha'anin duniya shikenan ya ce to masha Allah ya gode Allah ya saka da alkhairi ya je gida cikin dare ya tashi ya alula ya fara sallah aiko yana cikin sallan nan kadai kawai sai ya ji ya tuna wurin yana tuna yanke sallan nan ya tafi ya je ya haƙa wurin kuma ya ga dukiyar tashi kashe gari ya koma wurin imam na manta dai ko imam shafi ne ko imam ahmad ne na manta hakikanin waye amma dai yadda kisar take shine haka kamar yadda nake haka ito ta ya je ya ce mishi ai gashi gashi sai ya ce ka na gode na gode sai ya ce amma ka san sirrin da ke cikin wannan maganar ko na gano abin ya ce a ban sani ba ya ce shedan ya gwammace da ya baka ka yi sallar raka biyu baka yi tunanin komai a duniya ba shi yasa ya sauri ya zo ya tuno ma da dukiyarka dan ya san ka tuna da dukiyarka ka rasa wancan ladan sai ka tuna kuma da dukiyar an gane ka ya gwammace da dai ka samu wannan gara basar gwara ka rasa ladan naka an gane gwara ka rasa ladan naka ashe shari kaɗan daga sharin shaidan kenan Allah ya sanya mu cikin masu sallah cikin kushu'i albarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi na makaranto wanda manzo Allah yake cewa wanda yi sallah aka biyu bai tuna komai na duniya ba Allah subhanahu ta'ala zai gafarta mai dukkanin zunubansa a a ibnu abi dunya shi ya rawaito wannan hadisi a cikin musannaf nasa wa qala abu hurairah radiyallahu anhu a sai dai abu raira Allah ya kara mishi da yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi sha'ani tadhiru salati lil abdi a cikin sha'anin tsarkake sallah ga bawa zahiran wa batinan bawa ya zama ya tsarkake sallarsa a zahirinsa ayi afuwa ayi mana afuwa da Allah a zahirinsa da batininsa wa tanwira halahu da haskaka a da haskaka shi bawa a haskaka zuciyansa da wannan sallah sai na abu hurere ce same ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah wani tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi kuli yana cewa ara'aytu law anna naharan bi babi ahadikum yaktasilu fi kulli yawmin marratan hal yabqa min daranihi shay'un yace yake tambayar sahabbai shin kuna ga da mutum a kofar gidansa akwai korama ko akwai ɗan kogi ƙaramin kogi, ko a ce kududdufi, kullum rana sai ya fito ya shiga kududdufin nan ya yi wanka sau biyar, kullum sai ya yi wanka sau biyar. Shin kuna ga za a iya samun datti a jikinsa? Za a iya samun datti? Yake tambayar sahabai. Kullum sai ya wanka sau biyar a wannan kududdufi. Ƙalu sai sahabai suka ce, La ya baƙa min da ranar hishin, ya rasula ba za a samu komai daga cikin dauda a jikinsa ba ala sai manzo Allah ya ce kazalika masul salawatul kams kamar yadda wannan mai wanka yake wanka so biyar kullun ba za a samu dauda ba haka mai yin sallah kullun so biyar ba za a samu zunubi a jikinsa ba me yasa domin yamhullahu bihinnal khadaya da wannan sallolin Allah yana shafe yana wanke yana korar da kurakuran bawa amma wata sallah ake nufi a nan, sallah wacce take tare da mai kushu'i, ana ji? Sallah mai kushu'i, na'am. A Imam al-Bukhari ya roto wannan hadisi da Imam Muslim da Imam Turmizi da Imam Nisa'i dukkaninsu su roto wannan hadisi. Wannan musalli shi mai sallah ma'amurin wannan abin umarta ne an ya ta kira ya ƙudurce anna salatahu cewa sallarsa a bi ƙiyamiha da tsayuwarta da yake yi a sallan wa rukuya da ruku'unta wa sujudiha da sujudinta kushu'un ana son ya samu kushu'i wal khudu da kaskantar da kai wa wastikanatan da natsuwa lillahi azza wa jalla ga Allah mabuwayi da ɗaukaka abin da ake so kenan a sallah ba wai kawai shiga sallar da rukun da sujada kawai da assalamu alaikum a natsuwa a sallah da miƙa lamari zuwa ga Allah da kawar da duk wani tunanin duniya da abin da duniya yake ciki gaba ɗaya to shine makasudin shine sirrin abin da ake so a cikin sallah dama ba abin da ake so ka dinga a cikin sallah illa takabiri wa tasbihi wa tahmidi subhanallah tasbihi tahmidi da sauransu su kada yake so a dinga yi a sallah faliza sabida haka ne ruwa aka rawaito hadisi an ibn abbas na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu Allah kara mishi da qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma khalaqa Allahu aljanna yayin da Allah subhanahu wa ta'ala halitta aljannata adin jannata adin da Allah ya halicce ta wa khalaqa fiha Allah ya halitta daga cikin ta ma la ainu ra'at ni'imomin da ido bai taba gani ba Allah ya aje a ciki wala uznu sami'at Allah ya sanya ni'imomin da kunne bai taba ji ba duk jiyanka jin rediyo ne jin BBC jin waye baka taba jin wannan ba duk gane gananka Google ne wane ne komai bincikenka ko AI ne kai artificial intelligence sai da tsabar bincike komai bincikenka akwai abin da Allah ya tanaji na ni'ima wanda ido bai taba gani ba cikin aljanna wala khatara ala qalbil bashar Allah ya haja ni'imar da zuciya ma ba ta taba hararo tunanin abin ba saboda tsaba girman ni'imar abin tunani ma bai taba kawo shi ba qala la sai Allah subhanahu ta'ala ya ce wannan aljanna takallami ki magana fa qalat sai aljanna ta ce qad aflahal mu'minun haƙiƙa mu'minai sun samu babban rabo suwa daga cikin mu'minai sai ta ce allazina hum fi salatihim khashu'un wayna suke kushuyi a cikin sallar su sai da ta faɗa haka su uku cewa aljannar nan ta tabbata ga masu kushu'i a cikin sallah Allah ya sanya mu cikin masu kushuyi a cikin sallah wannan farko ne daga cikin ayat suratul mu'minin ko kada ablahal mu'minun wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa qala alayhi salatu wassalam wannan tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi yana faɗi yana cewa innama salatu kadai abin da ake cewa sallah at-tamaskunu natsuwa wa tawaddu da kaskantar da kai tawaddu kaskantar da kai wa tadarrui da kaskantar da kai wannan tawaddu da tadarrui ma'ana da natsuwa na jiki da natsuwa na ruhi an gane natsuwa na jiki jiki ya natsu da natsuwa na zuciya a tattaro zuciya gaba ɗaya ai ikibalinta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kada ta tuna komai ta kurince ta makance ba ta san komai ba sai Allah a lokacin da kake sallah abin da ake so ta yi kenan a wata ai fata qulu Allahumma Allahumma kada abin da za ta dinga faɗi ya ubangiji ya ubangiji fa man lam yaf'al duk wanda bai yi haka ba sallarsa fa hiya khidajun wannan sallah yankakkiya ce wannan sallar gurguwa ce ladanta bai cika ba, sallah ba ta cika ba da haka ladanta ma ba zai cika ba. Allah ya sanya mu cikin masu yin sallah da kushu'i. Albarma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A inna ma furidatu salati kadai abin da yasa wannan hadisi da ya gabata Imam Turmuzi ya ruwaito shi. Ga wani hadisin daban wannan Imam Abu Dauda da Imam Turmuzi su ma sun ruwaito wannan hadisi. Manzo Allah ya ce inna ma furidatu salata lalle kadai abin da yasa ka faranta sallah wa amira bil haji aka umarni da haji wa tawaf da tawafi wa shiratil manasik da ainihin sanar da ainihin alamomi ko wuraren da za a yi bauta Allah subhanahu ta'ala na haji li iqamati zikrillah dan a tabbatar da ambatan Allah ne ai sallan ma ana yin ta ne dan me li zikiri dan tunawa da ambatan Allah. A bayanta, fa'iza lam yakun fi ƙalbika lil mazukure, allazi huwa al-maqsudu wal muntafa azmatun wala haibatan fama qimata zikirka. To asali an ce ana yin sallah ne tuna da Allah. To sai ya zama gashi kana sallar amma kwata-kwata abin da zai kawo tunawa da Allah babu, sai dai tunawa da jiki. ga dai jiki, ga ƙafa a tsaye, ga kai a tsaye, ga komai a tsaye ka fuskanci gabas, amma asalin zuciyar da za ka fuskanci Allah da ita babu. Kaga babu haƙiƙanin makasudin abin da ainihin Allah suna ta'ala ya yi dalili ko in ce makasudin farlanta yin sallah a kai. an fahimta fama kimatan zikirka kaga babu kima wannan ambatan naka babu shi saboda me baka samu huduri ga Allah subhanahu wata'ala ba wa qala inkaran ala al waswasatin manzo Allah ya fadi a cikin inkarin wa'ina suke yawan waswasi a cikin sallah haka za ukhrijtu azmatallah min qulubi bani isra'il kamar yadda kuke yi haka Allah ya fitar da ganin girmansa a cikin zukatan bani Isra'ila, ganin girman Allah ya fita a cikin zukatansu, me yasa sabida hatta mala yace har shahidat abdanuhum wa gabat qulubuhum da suna ganin girman Allah, suna kamba ma Allah, sai suka kai lokacin da shahidat abdanuhum suna halarto Allah amma da dukkunansu za su yi ibada amma da jiki kawai, wa gabar ƙulubun zukatansu kuma sai su faku daga miƙawa zatin Allah. An bayyanta? Gashi ana sallah amma ba zuciya ta yi nisa, tana tunanin kasuwa ƙauye, tana tunanin gona, tana tunanin gida, tana tunanin kaza da kaza, kaga ka ba Allah jikinka amma baka ba shi zuciyar ba. Shi kuma Allah me yake so ka miƙa mai, zuciya yake so ba jikin ba, sirrin sallar zuciyar ake nema, daga nan ne ake kalla sai a baka lada daidai da abin da kai a sallar. An fahimta? Kamar yadda hadisi ya gabata, kana iya gama yin sallar kaf in ana ba da lada ɗari bai wuce baka ɗaya ba, sai da gaba ɗaya ƙila in minti biyar kai bai wuce sakon ɗaya ba wanda ka miƙa wa Allah zuciyarka. Sauran gaba ɗaya ka ƙara da su da tunani-tunani. Shikenan, sun tafi a ba lada. Allah ya tsare mu alfarmar sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata imrin Allah baya sa sallan mutun da la yashhadu fiha qalbuhu bai halarto zuciyarsa ba kama ya shahadu bannahu kamar yadda ya halarto da jikinsa ma'ana bai mika Allah zuciyarsa ba kamar yadda ya mika Allah jikinsa Allah baya sa sallan wannan bawa wa anna rajulun shi mutum ala salati daiman yana cikin sallah ne ala kulli halin matuƙar yana halarto zatin Allah matuƙar yana miƙa Allah hudurinsa. An bayyanta? Haka za fi iya ulumuddini, haka nan mala ya kawo a cikin littafin iya ulumuddini Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ya ce, Wala ya tubu lahu ushuraha idan kana kalbahu sahiyan lahiyan. Kamar yadda hadisin ko manzala yake bayani cewa, La ya tubu lahu ushuraha, ko ɗaya daga kaso ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin goma ba zai samu ba kai ɗaya daga cikin ishirin ma ba zai samu ba me yasa idan kana qalbuhu sahiyan zuciya a rafkana take lahiyan tana wasa ne bata miƙa wa Allah ba cikin da ya gashi amma zuciya ta yi wani wuri shi kuma Allah ba abin da yake so ba kenan wallazi awsahu annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasiya ali manzo Allah ya ce wa idza salaita wa idza sallaita fasalli salatu muwaddin idan za ka yi sallah ka yi sallah irin sallan mai ban kwana irin sallan mai ban kwana da duniya an gane ka yi sallah kamar da ka ce assalamu alaikum za ka mutu ka dai san za ka me yaya za ka yi sallah za ka tana da wani duniya sai da ka san kana ce assalamu alaikum za ka ba duk abin da kake so to irin wannan sallah in ji manzo Allah ya ce irin ta ake so ba wa yi ibnu majah ruwaito wannan hadisi faliza wa jahal musannif sai da haka ne ma malam ya kawo wannan bayani da yake cewa fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallarka fa fa inna azamul ibadat domin ka sani ita ce fa mafi girman ibada kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗan mana a cikin alqur'anin sa mai girma cikin suratul baqara aya ta 238 Allah yana cewa hafizu ala salawat wa salatul wusta wa qumu wa qumu lillahi alqanitin ku kiyaye wannan sallar, ku kiyaye sallah in ji Allah suna ta'ala, musamman ma salatul wusta sallar tsakiya, shi ne muka ce a bisa akwai akawa da yawa, amma dai mu ɗau ƙauli guda shi ne sallar asar. Wa ƙumu lillahi alƙanitin, ku tsaya gaban zatin Allah kuna masu ƙasƙantar da kai kuna masu kushuri a sallah. Wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'aiki wanda tsira da aminta Allah suka tabbata gare shi, yake cewa as-salatu imadaddini sallah ita ce ginshikin addini faman tarakaha duk wanda ya bar sallah faqad kafara hakika ya kafirta dama meye bambancin mushriki da mu da musulmi as-salat sallah shi ne bambanta mu kana barin sallah to ka zama mushriki ko ce ka zama ba ma guje ko ka zama ba kirista ko ka zama ba yahudi me bambanta mu dama da su sallah kana barinta to ka zama su babu wani matsayi wanda mutum zai kai wai ya ce wai an ɗauke mishi sallah an bayyanta eh dan akwai irin wannan shaqiyan masu irin wannan iskanci dan iskanci ne da wasa da Allah da rashin sanin Allah masu cewa wai an ɗauke musu sallah da sauransu da rashin yin sallah wannan kwata-kwata ba ma musulmai ba ne, balle kuma ka ce wai a musuluncin ma har su kai wani mukami tsoro ruwa mukamin ihsani wai ‘yan ɗariƙa ne, la bayan ɗariƙa ba ne ma, saboda ai maratib na addini guda uku ne, kamar da hadisi na Jibril ya zo mana shi ko, wanda sai na Umar yake ba mu labari ko, a manzo Allah yana sai na Jibril yana tambaya annabi ko, al-islamu ko, al-imanu sannan al-ihsanu ko, matsayi dama uku ne, farko, farko matsayin da zaka fara riska shine Islamu, in ka matsa da ibada sai ka kai me imanu, in ka matsa da ibada sai ka kai me ihsanu, to a, a ihsanu a nan ne ɗariƙa take, a nan aikin ɗariƙa yake, ihsanu a nan aikin ɗariƙa take, an bayyanta, to su masu barin sallan nan, su kwata-kwata ma al-islam martaba na farko ma ba sa nan sai da to kwata-kwata ba ma musulmai bane su duk wanda zai ba sallah da gangan ya ƙi ya ce ya kai wani matsayi ko ya taka wani matsayi wallahi wannan shaidani ne kuma kafiri ne ɗaya daga cikin alamin yadda ake gane gidajen shehunan ɗarikatar tijaniya sai ka ga zawiya ka ga masallaci ko ba haka bane idan ka je gidan sho ɗaya da Usman Bauchi akwai masallaci a gidan. Gidan sho Gibrima akwai masallaci, yanzu ma ana nan ana yin sabo wannan dan da masallacin ko? Har yanzu ba a kammala ba. In ka je gidan sho a Abul Fatayi Chota, Madinatu Yarwa, a sho Abul Fatayi Maiduguri, Madinatu Yarwa, akwai katafaren masallaci. Sharif Ibrahim Sale haka da dukkanin shehunan nan namu sai ka wai me yake nuna ma? da ba sa sallah za su gina masallaci? To, mu tafi kankat tsoro ruwa gidan shehu na Ahmadu Tijani da Dallawa Anuhu akwai masallaci a raudarsa. In kai kana da waɗan faila ne kai, ko kana da waɗan faila ne kai, to, gidan shehu na Ibrahim ya Dallawa Talanu da kansa ma ya gina masallacin, yana da masallaci da ya gina da kansa. da kansa ya gina masallacin da kuɗin da yake noma sai da zamanin Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim cikakken manomin gyaɗa ne gyaɗa da ka sani cikakken manomin gyaɗa ne noman gyaɗarsa ya kai wani mai kuɗi ba ya iya siya wallahi da gwamnati ta siya kamar kai ne yanzu a ce kana noma tirela ɗari biyar na masara kai ka san kasuwan makarfi dai ba wani dilan da zai zo ya siya dan bai da wannan kuɗin, ko akwai tirela ɗari biyar take noma, ko a ce tirela dubu biyu, sai dai gwamnati ko kamfani ko? To a lokacin babu irin wannan kamfanonukan sai dai gwamnati ta zo ta siya. Sai dai gwamnati, to da wannan noman da shi ya gina masallacinsa, shi Ibrahim radiyallahu anhu bai ƙarasa ba yi wa fati, aka ƙarasa lokacin muna nan a duniya, na manta shekarun baya ne, na manta shekara, wanda aka je aka buɗe masallacin. na manta ko akwai wanda ya rike shekaran eh ba dai daɗe sosai ba ina ga ba zai wuce shekara ko bakwai ko dai goma ne haka dai bai dai daɗe sosai ba ba zai wuce goma ba ko me yake nuna ma girman sallah girman sallah girman matsayi na sallah amma wai ka ce ka kai wani matsayi kaza wannan duk kuyi watsi da su wallahi wannan ba ma musulmai bane gaba ɗaya kuma ba su fita farkin maulana shehu ibrahim inyas ba ba sa ma cikin musulunci dan duk a fatawa da duk wani riko da duk abin da Shehu Ibrahim yake takama da shi da wa yake takama fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa da habibullahi ma ghaira ma wa ma fa waqti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa mara minhu kada sai tijala ma aka Shehu Ibrahim yake fadi a cikin diwaninsa idan da za ku tambaye ni fa in tasaluni an habibi wa sayyidi gwaye masoyina wane ne majibincin lamari na kullum shi nike ammuli da shi shi nike tunawa ya ce sai na rasulallahi da habibullahi ma gaira mawa ma fawakati wa sa'ati kaga da lokuta na duk inda ka ganni da duk lokacin da ka ganni sarabtu li zikrihi ba komai nike ba ambatan shi nike salatan ko kaga ina towa annabi salati gomarahan ko in tayyaban manzo Allah ƙarasar tijaila ma da wannan abin da nake ta yi shi ya sa na fifici kowa, da shi ya bibita, to baya wannan, to baya sallah ne zai kai wannan matsayi? Don haka, Allah ya tsare mu cikin tsarewa Allah a nan wadai na ga a nan yankin duk ba mu da irin wannan shakiyan, eh, shakiyai, fasikai, shakiyai, shakiyai fasikai, wani ko a wuradin ɗariƙan ma ba yi, ba ya karantawa, amma zai fito ya ta faɗin maganganu munana, da haka wannan ba ta farki ba ne na wannan ɗariƙa, Shehu Ibrahim yana faɗan mana a cikin a cikin littafinsa na Ruhul Adabi ko a ɗariƙa mahadil fadli wa ridwani, usisa bi sunnati wal furqani ko Shehu yake cewa wannan ɗariƙa yana yana wasiya wasiyatin minni ilal ikiwani faltamsaku ɗariƙatu tijani ɗariƙa mahadil fadli war ridwani ussisa bis sunnat wal furqani ita ina wasiya ga mutane muminai musulmai ku riko gam riko gam da ɗariƙa tijaniya ɗariƙa mahadil fadli ɗariƙa ce mai tsantsan falala war ridwani samu yarda Allah usisa bis sunnat wal furqani an gina foundation ɗinta duk abin da ka gana ya ciki ya samo asali an samo shi ne bis sunnat wal furqani a cikin sunna da alfurqan me alfurqan alqurani shine allazi yafarqu bainal haqqi wal batil wanda yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya shine asasin alqurani da sunna da shi aka gina ɗariƙatar tijjaniya an fahimta shi yasa shehu tijjani lanu yana cewa idan samitu anni shay'an fazanuhu bi mizan shar an fahimta wa man wafaka fakuzuhu wa man kalafa fatrukuhu duk abin da kuka ji na ce ku auna shi da ma'aunin shari'a ku shiga ayoyi ku nemo za ku gani in ba ku gani ba ku shiga hadisai ku nemo za ku gani in ba ku gani ba a shiga dai dukkanin fannoni na ilimin addini in ba gani ba to ku yi watsi da shi ba magana ta bane ba ni ne na ce ba sai da shi magana da zai faɗa yana faɗi magana wacce ta yi daidai da faɗin manzon Allah da faɗin Allah subhanahu wata'ala to wanda ya ɗau tafarki kuma wanda ba nashi ba dan Allah nan masoyin shi ne an tafarkinsa ne wannan ai kawai da awa yake kawai ta banza ta wofi ko ba haka bane da awa ce kuma wallahi in ya mutu a haka wallahi ya hallaka, ya hallaka, an bayinta don haka a nisanta, a nisanta, a nisanta da masu wannan aƙida mummuna. Allah ya tsare mu, albarmar sai na Rasulallahi, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To, wannan sallah akan kushuyi an samo sahabi wannan kira da Abu Darda, wata rana an tambaye shi, Abu Darda, me yasa kake yin sallah ma'ana kake kaffafa sallah baka tsawaita ta sai ya ce ina kaffafa ta ne saboda in gudu daga sharrin shedan an gane in gudu kafin shedan ya ɗarso mun wani abu a ciki har na gama sallar kaga ya samu wancan lada na hadisi an bai da amma a sani anan bayanin da yake yi na gaggawa a sallah da yake yi ba fa wai ya tauye ruku'u ko ya tauye sujjada ko ya tauye karatu ba fa shi yake nufi ba abin da yake nufi a nan shine a sallah maimakon ya karanta aya talatin sai ya karanta kamar aya biyar sai ya sallah. An gane? Amma komai da ka sani na ruku'u da sujjada baya tauyewa. Kawai ya ji an faɗa haka shi ma zo, Allah akbar, Allah akbar, Allah faf faf faf. A ce me yasa ya ce ai so nake yin gaggawa kafin shedan ya. To ai shedan tuntuni kai tare da shi ma kuka yi. An bayyana eh kai ya ce zai amfani da wannan asali na na Imam Abu Darda ya ce ai saboda abin nan ne ko kamar da yanda ya zo a cikin Iya Lumuddini wa kana Abu Darda radiyallahu anhu ya kulu mam Abu Darda yana ƙara faɗi yana cewa min fikin rajul yana cikin dacewa da ilimi na mutum an yabda bi hajatihi ya fara da bukatunsa duk abin da zai ya gama an gane qabla dukhulihi fi salati kafin ya shiga sallah saboda idan ka shiga da niyyar kana idarwa za ka yi wani abu wannan shi kuma wannan abun ya riga ka muhimmanta abun ko ko kana tare da tunanin abun kamar misali dai a ko a zubo ma shayi a kofi ko sai ka ce baran aje in yi sallah ko abinci kuma kana jin yunwa to kawai ka yi haƙuri ka ga mutum abincin nan naka sannan kai sallah in ko ba haka ba to za ba ka yi sallah ne ba ku shuyi in lada ɗari za ka samu kila bai wuce ka tashi da biyu ba gwara ka ci abincinka kai sallah ka tare da kushuyi da zuciya da jiki ba sallah kawai da jiki kawai ba zuciyar ba ma'ana kalbin ba ka miƙa ta ba an gane me nake nufi dai a ce ba zuciya na an gane dai me nake nufi ko yawwa da haka yana daga cikin bawa mai hankali wanda ya dace daga da addini ya zama duk wani abin da zai shagaltar da shi da tunani sai ya kammala sannan ya shiga sallah sai ya zama ya shiga sallah nan tare da kushu'i tare da ainihin huduri a cikin wannan sallah tasa domin sallah idan babu kushu'i akwai matsala a imam a imam a imam Ghazali ya kawo a cikin littafinsa na Iyawul Ulumuddin yana faɗi yana cewa faqad naqala an Bashir ibn Haris an naqalto bayani daga Bashir bin Haris shi ma rawahu daga abin da ya rawaito anu daga gare shi Abu Dalibin daga abin da aka rawaito daga Abu Dalib al-Makki al-Makki shi wani Abu Dalib an Safiyanu Sauri daga Safiyanu Sauri annahu qala cewa Safiyanu Sauri ya ce mallam yaksha duk wanda bai kushu'i ba cikin sallarsa fasadat salatu sallarsa ta watsi sallarsa ta ɓaci me ta ɓaci an gane ta ɓacin da yake nufi ba irin ɓaci wancan na malaman fiqh ba na cewa wanda misali sallah raka'a biyu yana cikin sallah kai sai ya tusa sallah ta me to ba irin wannan ɓacin ba wannan gashi dai a jiki da komai ka kawo ta, amma ba ruhin asalin ruhin sallar ta me. Ta ɓaci, an gane me ake nufi ana? Asalin ruhin abin da ake nema a cikin sallar babu shi, an gane? Ta ɓaci. Warwaya na Hassan, annahu kala, kullu salatin, la ya fiha alqalbu wa hiya ila uqubatin asra. sallar da za ka yi ta baka halarto baka miƙa wa Allah zuciyarka da jikinka ba ta fi kusanci da sabon Allah fiye da bautawa Allah. An bayyanta? Ta bayi da baka ma san girman Allah ba. An gane? Baka ma, yo, kamar mutum ne za ka bashi kyauta sai ka bashi, za ka bashi kyauta, kana ganin ai, kana ganin girmansa ko? Dattijo ne, kana ganin girmansa. da ka tashi sai ka bashi ɗan dubu dubu amma fek. An gane fek ko? Kuɗin dabu, ɗan dubu dubu. Dan Allah wannan da girmama shi kai ko ko raina shi kai a wannan miƙa da kamashi. Ka kuma sani, ka ɗaya ne da wannan, ka miƙe gaba ga zatin Allah, an ce mai sallah na gana da Ubangiji, amma ya ka ba Ubangiji jikin ba ruhi. An gane? Ba ruhi. ba zuciya ba kalbu ba ka miƙa wa Allah kalbun naka ba kawai jikin kawai wannan shine sirrin sallah wannan kuma wallahi haƙiƙanin magana ba za ka yi sallah ka iya watsar da duniya da abin da ke cikin ta ba matuƙar baka shiga tafarki na sufayi ba shine zaka wanke zuciyanka daga gairu da gairiya ka wanke zuciyarka da wani Allah ya zama Allah qul wa zal wujud wa ma hawa kamar yadda sufaye suke faɗi Allah kadai duk wani abu samun mai kai watsi da shi babu shi dama malamai suna faɗi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun duk abin da ka sani a doron duniya yana nuna ma akwai aya akan shi yana nuna ma cewa Allah ɗaya ne da ka kalli abin amma ka kalli ka kalli sirrin da ke abin, me abin yake nuna wa, Allah yake nuna wa, da ka kalli abin ka kalli Allah. An bai da, idan ka samu wannan lubbun, ka samu wannan ƙwayar ilimin, wanda ba kowa ke samu ba wallahi sai ta farkin sufayi, balin lubbin lubbin mahada ta yi kamar yadda Maulana Shehu Ibrahim yake faɗi. Ƙwayar ƙwaya ƙwaya wallahi ba kowa ke samu wasu yau ne ba ta farkin sufayi. Shi ne za ka watsar da duniya da abin da ke cikinta, in ba sallah kake a masallaci masallacin ma ba so ka tuna cewa masallacin kake ba ruwanka baka san ma da masallacin ba Allah kawai dan Allah wannan sallah ai ba kowa ba ba kowa ba ko ba haka bane amma muna fatan Allah ya sa mu kai wannan matsayin da zamu yi irin wannan sallah alfarma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan fa ita ce sallah haƙiƙanin sallah wannan ita ce sallar da sahabbai suke wa Allah subhanahu ta'ala sallah wacce tabi'ai manya-manya suke wa Allah subhanahu ta'ala ka sani wai sahabbai da suke wannan ibadar me suke nema yarda Allah da me aljanna kai ma yanzu me kake nema yarda Allah da me aljanna amma da sai da yarda Allah ta fi ta ba aljanna dadi amma da samun yarda Allah an ga inda kuma samun annabi shi ma ya fi kuma aljanna da An fahimta? An tambayi wani sufi, ina ga kama abu ya zira albustani aka ce, menene za ka siffanta mana ni'ima aljanna da shi, ya ce fi ha Rasulallah. A cikin ta akwai manzan Allah, shi kenan ya shiru. A ya gaba ta tara komai, ka san inda annabi yake, to duk wani abu na ni'ima da za ka hakaito to akwai shi a wurin. Wa alamuwa na fikum Rasulullah. duk wani nemar da ka sani, to in dai da annaba a wurin to akwai nemar a wurin. Da haka babban ni'imar aljanna akwai annaba a cikinta shine babban ni'imar aljanna. An baita? Da haka a ita sallan nan to ya zama akwai kushu'i a cikinta shine sirrin da ke cikin sallah gaba ɗaya. Babban sirrin cikinta shine kushu'i kamar yadda dai a bayani suka gabata. ina ga za mu iya tsayawa a nan sai da yanayin lokaci a lokaci ko to za mu tsaya a nan alfarmasi na rasulallah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sati za a yi mana afuwa gobe ba za mu samu damar yin karatu ba sai da wani uzuri wanda ya bujiro to mu a kuma a an yi iya kokari dai abin da ba zai yiwu ba dai a iya zama din sai da uzurin da zai zama ya ya riga ya bujiro sai dai zai zama sati mai zuwa insha Allah sati na sama da sati na saman sama shi ma sati uku dai a jere zai zama karatun za a dinga yin shi ne ranar alhamis kawai ranar juma'a ba za a samu gabatar da shi ba sai dai sati uku ya gabata daga sati na hudu to za kuma a dawo kamar yadda aka saba a gudanar ranar asabar a ranar alhamis a gudanar ranar juma'a amma ranar juma'a ba zan kai dare ba a nan saboda wani uzuri da ya bujiro zamowar uzurin da ya bujiro to zai zama ranar alhamis kadai shine za mu gudanar da wannan karatu alfarma sai na rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a yi mana abuwa daga wannan ainihin yankewar da aka yi na kwana guda kwana ɗaya kenan kamar yadda muka saba alhamis da juma'a to zai zama za a dinga gudanarwa ne amma a iya sati ukun nan kaɗai. Idan sati ukun ya wuce to za a dawo kuma a ci gaba da yi ranar Alhamis da Juma'a, insha Allah dukkanin abin da muka faɗa daidai a cikin wannan ainihin karatu, Allah ya ba mu ladansa alfarmasai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abin da muka kuskure karancin ilimi ne Allah ya fi mana. dukkanin abin da muke faɗa Allah ya ba mu ikon aiwatarwa Allah ka datar da mu mu dinga yin sallah da ruhinmu da jikinmu ba mu dinga sallah da jiki ba kawai Allah ka ba mu iko ka ba mu damar kawar da duniya da abin da ke cikin ta cikin ibadunmu gaba ɗaya ba ma sallah kaɗai ba duk sanin ibadunmu alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ƙarshen lokaci ko da minti goma ko minti bakwai in akwai masu tambaya to sawa'un sai a yi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh